إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويقول الله تبارك وتعالى حكاية عن قوم إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقال تعالى عن موسى عليه السلام فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم إن فرعون وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين أيها الناس إن دور الشباب في الحياة دور مهم لأن الشباب هم وقود كل أمة وهو عتادها وقوتها وزخرها وذخيرتها لأن الله تعالى أعطاهم من القوة البدنية والفكرية ما يتفوقون به على كبار السن وإن كان كبار السن يتفوقون بالتجارب والخبرة فالله تبارك وتعالى قد جعل الشباب في كل أمة هو محور حضارتها وتقدمها وقوتها فإذا صلح الشباب نهضوا بأمتهم وقاموا بنشر الدين والقيم فلذلك نجد أن الإسلام قد اهتم بأمر الشباب ووجههم توجيها ليكونوا قادة المستقبل ورجال المستقبل نجد أن الإسلام قد أولاهم أهمية وعناية كبيرة لأنهم كانوا هم المستجيبين لرسل الله تبارك وتعالى وهم أكثر الناس استجابة للحق وقبول الله وهم أكثر الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالحق كما قال الحافظ بن كثير في قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم قال هم أكثر من استجابوا للرسل وهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الشباب أذعن للحق وأهدى إلى سبيله فلذلك نجد أن أكثر الشيوخ لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحق أكثرهم تمادوا تمادوا على باطلهم فلم يستجيبوا لدعوة الحق ولم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يدعوهم إليه لقد التف حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الشباب الذين حفظوا لهذه الأمة تراث نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وقاموا بنشره في أقطار الدنيا من أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا هؤلاء قد التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه العلم ونشروه للأمة ولا زالت آثارهم باقية ولا زال نفعهم عيانا تشهده الأمة وتشهده الأجيال والأجيال وبجانب هؤلاء القادة من الشباب الذين خاضوا ميادين القتال ونشروا الحق ودافعوا عنه بما أعطوا من القوة البدنية كأمثال خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل والمثنى ابن حارثة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا أيها المسلمون لقد اعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب لذلك جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو رديفه على حمار يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستئن بالله وكذلك قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو رديفه على حمار يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إلى آخر الحديث وكذلك قال لعمرو بن أبي سلمة وهو لا يزال صغيرا رأى يده تطيش في الصحفة رأى يده تطيش في الصحفة فقال له صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وغيرها من التوجيهات توجيهات نبوية المراد بها توجيه هذا الجيل من الشباب تربية هؤلاء الشباب لأنهم هم دعامة الأمة وهم عونها على الحق فالإسلام قد أولى هذه الفئة قد أولاها عناية عظيمة ووجهها توجيها سليما ومن توجيهات الإسلام التي تتعلق برعاية الشباب أن الإسلام قد وجه المرأة المسلم عندما يقول عندما يقوم باختيار الزوجة أن يختار زوجة صالحة أن يختار لأولاده أما مربية تربيهم على طاعة الله تعالى تربيهم على تقوى الله تعالى تربيهم على عبادة الله تبارك وتعالى فقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك والأم هي مدرسة الجيل هي مدرسة هؤلاء الشباب إن أحسن الإنسان اختيارها كان لهذا أثر الب... أثره البالغ على تربية الشباب فلذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فللآباء والأمهات دور كبير وأثر بالغ على تربية النشء الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ila yawmiddin bayan haka ya ƴan uwa musulmi mu sani cewa ya ƴan uwa abu ne wanda babu shakka akan shi abu ne wanda yake kiriri idan muka duba addinin musulunci za mu ga addinin musulunci ya damu da sha'anin samari addinin musulunci ya damu da sha'anin matasa addinin musulunci ya girmama al'amarin matasa kuma addinin musulunci ya ba matasa kulawa addinin musulunci idan muka duba za mu ga a tarihin kafuwar addinin musulunci bal idan muka diba tarihin annabawa baki ɗaya za mu ga matasa su ne suka yi gwagwarmaya su ne suka kama ma annabawa wanda har ya zamanto an kafa adalci da gaskiya a bisa doron ƙasa waɗannan matasa su ne waɗanda suke karɓa kira na gaskiya matasa su ne waɗanda suke karɓa kira annabawa matasa su ne waɗanda duk al'umma idan ya zamanto matasanta sun rikice sun lalace to wannan al'umma kuma tana cikin dab da lalacewa wannan al'umma tana dab da rushewa duk al'ummar da take matasanta suna da kaico sun san ciwon kansu sun san nauhin da al'umma ta ɗora masu sun san wajibin da al'umma ke jira zuwa gare su wannan al'umma al'umma ce wadda take ainihin ana kilga ta a cikin al'ummomi masu ci gaba a duniya kuma duk al'umma matasanta ba su da kaico matasanta ba san ciwon kansu ba matasanta ba san me ya dame su a yau ba balantana gobe to wannan al'umma ko tana da rai ka yi mata kabbara guda hudu ka kai ta makabartar tarihi wannan al'umma ta rushe ya ‘yan uwa musulmi addinin musulunci ya damu da lamarran samari don haka ya zamanto masu karantarwa da masu tarbiyyantarwa da ilmantarwa dole ne ya zamanto su ba abin da yake da alaƙa da ɓangaren samari mahimmanci fiye da kowane ɓangare domin matasa su ne al'umma idan muka diba da awa ta gaskiya za mu ga tun da ta ratso za mu ga matasa su ne suka karɓe ta mu riba a sahabul kahaf mutanen nan da suka gwammace masu je su zamna cikin kogon dutse su yi ta zama a kan su yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mama nahanu na ƙusu alaika na ba'ahun bilhaq musa Allah mu za mu baka labarinsu na gaskiya sai Allah ya ce innahum fityatun wasu irin samari ne na musamman sai Allah bai ce dattijai ba sai Allah ya ce a innahum fityatun waɗannan wasu irin samari ne waɗannan suka san ciwon kansu waɗanda amanu bi rabbihim suka yi imani da ubangiji su subhanahu wata'ala wa zidnahum huda mu kuma sai Allah muka dada masa shirya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mamu dangane da Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka rugurguza gumaka aka kakkarya su mutane suka rugo da gudu suka ce man fa'ala hada bi alihatina innahu lamina zalimin wallahi wanda ya haka da allolinmu da gumakanmu da abin bautanmu wannan tabbas ya zalunci kanya ya cuci kanya malmakon mutanen gari su ce mun ji wani dattijo sai suka ce a'a qalu sami'ina fatan sai suka ce mun ji wani dan saurayi na musamman yazkuruhum yana ambata waɗannan gumaka yana zagin su yuqalu lahu ibrahim shine annabi ibrahim alaihi salam kaga anan sai Allah subhanahu wataala ya nuna wai a kalubalanci shirka a bisa doron ƙasa a zamanin annabi ibrahim ba wanda ya haka sai matashi dan sarmayi shine annabi ibrahim alaihi salam annabi musa alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi ba waɗanda suka yi imani da annabi musa cikin bani isra'ila sai ainihin samari kamar yadda Allah yake cewa fama amana li musa illa zurriyatun min qaumi ba waɗanda suka yi imani da annan Musa sai wasu 'yan tsiraru daga cikin mutanen shi al'imam ibn kasir ya ce zurriya ana ana nihin ainihin matasa 'yan kwana bakwai su ne suka yi imani da dawa annabi Musa don haka ya 'yan uwa musulmi sai ya zamanto ashe rawar da samari za su takawa rawa ce bai mahimmanci domin samari su ne ci gaban al'umma su ne ginshiƙin al'umma su ne guran al'umma su ne waɗanda al'umma take jiran su su yi kwai su kwanta su kyankyashe mana wannan kwai don ya zamanto sun aifan mana da ɗa ba ya zamanto su kwanta kwan ba kuma kwan ya yi da kwai a so muke su kwanta wannan kwai bayan sun aihi wannan kwai sun yi shi su kwanta shi in suka kwanta su kyankyashe su kyankyashe mana ɗa mai ido ba su kyankyashe mana ɗa wanda yake shi umamman ɗa ba ɗa wanda yake babu alkhairi da shi don haka ya 'yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala ya ba samari ƙarhi na karsashi Allah subhanahu wata'ala ya ba su mari ƙarhi na tunanin ƙwaƙwalwa waɗanda suka kere waɗanda suke suna da manyan shekaru duk da cewa su ma dattijai masu manyan shekaru suna da ƙwarewa da fifiko da suka ƙware a kan samarin ta fuskar ainihin gabaci da gogayyar rayuwa da kuma an ga jiya da shekaran jiya an gayo kuma ana ganin gobe wanda jiya da shekaran jiya da su samarin ba su ganta ba amma dai karsashi a kai komo yanzu yanzu sha yanzu magani yanzu babu kamar samari shi yasa Allah subhanahu wata'ala yasa samari a kowace al'umma su ne suke zamantowa ci gaban wannan al'umma su ne wayewa wannan al'umma su ne karfin wannan al'umma idan samari suka gyaru to za su ga al'umma su zuwa ga gati idan samari suka san ciwon kansu waɗannan samari su ne za su yada da'awa wannan samari su ne za su yada mutunci waɗannan samari su ne za su haɗa da duk wata gurɓatacciyar aƙida kuma su za su haɗa da duk abin da yake yana fito na fito da mutunci ko yana fito na fito da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ƴan uwa musulmi za mu ga cewa addinin musulunci ya kula da samari ya fuskantar da jawabi zuwa ga samari domin cewa samari su ne manya gobe samari yaran nan da muke gani a yau malam bahaushe ya ce yara manyan gobe to dole ya zamanto waɗannan yaran mu kula da su idan ba mu kula da su ba idan ba mu kama hannunsu ba idan ba mu tarbiyyantar da su ba lokacin da Allah zai damka amanar ƙasar mu a hannunsu wallahi ba mu san wani hali za mu samu kanmu a ciki ba lokacin da zai zamanto su ne shugabanni lokacin da zai zamanto su ne jagorori su ne ke gudanar da al'amura su ne masu shari'a su ne masu hukunci su ne masu kallawa inda babu gaba a irin yadda suka tashi a yanzu na rashin tarbiyya da rashin kulawa da rashin jin kunya kowa da rashin saurara ma kowa da rashin ganin girman kowa idan waɗannan tamari suka zo bayan da za a yi mu nemi alfarma wajen su su mamu bayan da za a yi magama su da Allah su mamu bayan da za mu gama su da mutunci da dangantaka wanda Allah yake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham babu yanda za a yi waɗannan samari su kalli wannan abu amma ya ƴan uwa dare bai mana ba lokaci bai kurace mana ba idan muka yi kokari waɗannan samari muka ga ya za mu gyara lamuransu idan muka ga waɗannan samari ya za a yi ne mu kama hannunsu domin mu mu tsira su ma ya zamanto ainihin sun tsira ya ƴan uwa musulmi idan muka diba tarihin da'awa babu waɗanda suka karɓa ma annabawa illa bancin ka ce ainihin samari ko kuma ka ce mafiya yawan waɗanda suka karɓa da'awa annabawa waɗannan dukkaninsu ainihin samari ne matasa su suka karɓi gaskiya kuma suka yi kira zuwa ga gaskiya kai asali ma waɗanda suka karɓi da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu matasa ne wanda ya yi sahaba annabi girma ta fuskar shekaru shine abubakar siddiq lokacin da ya karɓi musulunci yana da kodai shekara 37 ko shekara 38 akan saɓani na maganganun malaman tari amma makura abin da aka ce abubakar siddiq yana da shine yana da shekara 38 domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma abubakar siddiq da shekara biyu da watanni shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an baya annabta yana da shekara 40 kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi zuwa ga duniya a daidai lokacin da ya kammala ta fuskar hankali ta fuskar ƙarfin jiki da tunani daidai shekara arba'in lokacin ɗan adam ya kai dirin ɗan adam daga nan kuma sai dai a yau ƙasa to kaga waɗanda suka karɓi da awata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq shine na farko farko amma Abubakar Siddiq matashi ne kuma ya agaza mu da awan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin samari idan sun karɓi gaskiya sun hidda tije mi kauya ɗari bisa ɗari samari idan sun karɓi gaskiya sun hi kira zuwa gare ta shi yasa za mu ga cewa waɗancan dattijai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su kan garewa suka yi hasali ma suka ce ma annabi inna wajadna aba ana ala umma wa inna ala asarihim muqtaduna mu mun iska iyayenmu akan wani addini wata aƙida wani tsari na rayuwa mu ba za mu sakin wannan addini na iyaye da kakanni ba amma su samari su ne waɗanda suka karɓi kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ƴan uwa musulmi idan ka zo majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga waɗanda suka hewa a majalisin manzan Allah matasa ne wanda a yanzu abin da za ka gani idan ka zo a masallatan mu hamsu salawat ko sallar asuba ko sallar la'asar galibi sai ka ga masallacin babu dattijai babu wani dattijo babu ainihin babu yara ƙanana za ka ga sai dattijai yaran a ƙofar masallaci nan suke fada a bayan masallaci nan suke fada amma ba za su zo su kabarta sallah ba hasali ma idan kuka tada lasfika za ku tada kiran sallah gani suke kun dame su gani suke kun takura ma rayuwarsu idan ladan ya huce za a kiran sallah suna iya su mai habaici suna iya su mai izgili da rashin kunya da rashin mutunci amma wannan ba haka samari suka kasance zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zamna suke hasali ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zamna samari suke zamna a dama annabi da tije suke zamna hagun dan annabi me yasa samari ke zama damar annabi domin annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana son ya zartar da wani abu yakan juyo ne kalli dama sai in ya kasa samu a dama sai ya juyo ya kalli hagun shi yasa samari sai suke zamnawa dama daga annabi ya ce ihin sun ruga da gudu sun zartar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke so matasa a shirye suke shirye su zartar da shi mu riba wata rana aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam abin sha annabi ya juyo kalli samari su ne a dama kuma suke da haƙƙi annabi ya ba su domin annabi sallallahu alaihi wasallam damawa farawa da dama tana birge shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo kalle sai ya ce kuke da haƙƙi amma an kun yi haƙuri a ba da tijai samarin suka ce sun yahe abdullahi bin abbas ya ce annabi ni ban yahe ba me yasa ya ce yadda suke bukata albarka annabi mu ma hakan miki nake bukata albarka annabi ka ga nan wurin la isa da fita'a babu fifita wani akan da'a wannan ke nuna maka samari suke zamna a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau kadiba a majalisar mu a masallatan mu samarin baka ganin su illa ma rahima rabbaka wa qalilun ma to wannan ya ƴan uwa kalubale ne wallahi wanda ke fuskantar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan matasa su ne suka yi ainihin dakon wannan addini suka kawo mu ilimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kayan gado da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari wanda shine ilimi kamun ka ji cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ma dattijo malami ne sai an ce maka yaro dan karami malami ne irin sa Abdullahi ibn Abbas Abdullahi bin Abbas da Allah ya karbi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai huce shekara 15 ba amma kuma mu diba irin kokarin da yi duk wanda ke mu'amala da karatu na addini yake da alaka da makaranta ake zamna a tattauna bangaren addini bangaren tafsirin alkur'ani ya san wace irin rawa ce abdullahi ibn abbas ya taka abdullahi ibn umar yaro ne karami in ka ɗauka ainihin abdullahi ibn amru ibn al'as yaro ne karami jabir ibn abdullah abu sa'id al-khudri mu'adh ibn jabal kai in ka ɗauki irin su zaid ibn sabit wanda alqur'anin nan da muke gani a hannunmu zaid ibn sabit yana yaro dan karami bai huce shekara 20 ba wata riwaya ta tarihi suka ce 22 shi ya tattara alqur'anin nan a wagga siffar da muke ganin shi a yau wanda har muke karantawa samari ne suka tsaya suka yi wannan aikin tun zamanin abubakar su ne kai kamun manzo a zamanin abubakar a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai da ibn sabit su ne ke wannan aiki shi ne ke cikin marubuta alkur'ani wanda ko tsakar dare Allah ya saukar da ayoyi na alkur'ani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya same su ya ce za'o wa hazihal ayat fi suratul lati yuzkaru fiha kaza wa kaza ku rubuta ta wuri kaza tsakanin aya kaza da aya kaza tsakanin fada Allah subhanahu wata'ala kaza da fada Allah subhanahu wata'ala kaza Zaid ibn Sabit ya zamna ginda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kwazo da Annabi ya ga Zaid ibn Sabit Annabi ya ji dadi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murna da shi Annabi ya ce dama irin ku nike nema cikin samari masu kwazo da himma da hobbasawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka iya yaren Yahudawa Zaid ibn Sabit ya ce ban iya ba annabi ya ce to je ka karanto yaren yahudawa domin suna aiko mana wasiƙa ba mu iya yaren su ba balantana mu gano mi suka ce in muna son mu aika masu wasiƙa ba mu iya yaren su ba balantana mu rubuta masu zaid ibn sabit ya je saboda himma da ƙwazo ya je aikin musulunci cikin kwana goma sha biyar iya yaren yahudawa ya iya rubuta ya iya karantawa sar mai yi ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka iya yaren siryaniya ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya ba annabi ya ce je ka rubuto shi ma yana da muhimmanci je ka koya zai da ibn sabit ya je cikin kwana goma sha bakwai iya wannan yara yanzu samarin mu yi addinin musulunci ya moru da su wace wakilta addinin musulunci suka yi wani irin abu ne na addinin musulunci wanda yake moruwa ga samarin mu a yau waɗanda muke rayuwa da su ya ƴan uwa musulmi waɗannan samari da suka zamna gindin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne hayyo muke shin gajiya kokarin da suka yi ilimin nan da suka yi mana dillancin ya suka yi mana dakon shi wannan ilimin hayyo shine muke cin gajiyar shi shine mu ci ƴaƴan mu su zo haka har Allah subhanahu wataala ya tashi duniya waɗannan samari ƴan kwana bakwai sune suka yi hidima ga wannan addini suka yi hidima ga wannan ilimi suka yi mana hidiman alqur'ani suka yi mana hidiman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo bangaren jihadi da bangaren yaƙi da bangaren ƙarhi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fama da zarata irin su Khalid ibn al-Walid wanda Khalid ibn al-Walid bai taba daukar runduna ta yaƙi ya je yaƙi ba aka ci nasara akan Khalid ibn al-Walid shi yasa lokacin da Abubakar Siddiq ya zo za ya ta hayayi hurubin ridda da aka zo ana yakin baya an gama sahabbai sai suka ba Abubakar Siddiq da shawara cewa kai ka koma Madina akwai aiki gare ka ka je can madina maliki na can ya balle munan wurin nemo wani ka dora mamu ya zamanto shi da jagorancin lamarin Khalid ibn al-Walid ainihin Abubakar Siddiq bai dora masa kowa ba sai dan yaro daga cikin su shine Khalid ibn al-Walid yace je jagoranci ya ce Khalid ibn al-Walid shine ya je yaki duk wanda ya karanta tarihin musulunci yaga yakokin da aka yi zamanin Abubakar da irin cin nasara da aka yi tun daga yakokin da aka yi a ƙasar Iraki da yakokin da aka yi a ƙasar Sham Khalid ibn al-Walid shike jagoranta wannan yaki saboda ƙarhi da himma da ƙwazo da kwakwalwa da Allah ya baya ta sanin yaki da dubara da makida ta sanin yaƙi khalid ibn walid ma yana yaƙi a ƙasar iraki ya bar wannan wurin ya aza wani kwamandan sojoji shi ya kama hanya ya je aikin hajji ya bar baya da ƙura akan abubakar siddiq bai ma san khalid ibn walid ya je yaƙi ba ya je ainihin aikin hajji ba shi kuma khalid ibn walid ya riga ya san abin da ya dasa ƙoƙarin da ya yi babu yanda za a yi a ce wani mutum ya zo ya ci nasara a kansu muddin ba saba ma Allah ba su ka bisa kan tahiyar Allah suke bisa da'a ga Allah suke sai da aka je aka ce ma Abubakar Siddiq mun haɗu da Khalid ibn Walid ya ce a gaida ka ya ce me ya kai ku ƙasar Iraki suka ce a'a a Makka muka haɗu da shi abubakar ya yi ta mamaki ya aika ma khalid ibn walid wasiƙa wa ya baka izini ka baro ainihin ƙasar iraki ka je aikin haji ya rubuta ma abubakar siddiq wasiƙa ya ce ya kai khalifan manzo allah sallallahu alaihi wasallam kakka damu ban bar baya da ƙura ba abubakar siddiq ya ce kakka ƙara aka ɗaukar ma khalid ibn walid kyakkyawan kuɗi da aka canza mai wurin aiki aka mai transfer aka ce ya bar iraki ya koma ƙasar sham da ya koma ƙasar sham khalid ibn walid ya yi ta yaƙi duk garin da ya zo sai ya murƙushe shi duk garin da ya zo sarmayi ne ɗan yaro matashi duk garin da ya zo sai ya burkushe ya mutanen garin abin ya addabe su duk duniya ba wanda ake hirayya sai Khalid duk duniya Khalid Khalid Khalid bin Walid Khalid bin Walid a ƙarshe ya zo wani gari arna suka sa mai guba aka kawo mai abin sha ya ce miye aka ce guba ne ya ce ku ba mu mu sha mu guba ta daɗi ya sha guba ba abin da ta mashi waɗannan matasan su muke bukata a yau irin su Khalid ibn Walid ina suke a yau Usama ibn Zaid yana yaro dan karami dan shekara 20 ko 22 annabi sallallahu alaihi ya tura shi je yaki daular rumawa daular da a wancan lokacin ta kowace daula karfi ita ce daular rumawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura runduna aka je ghazwatu mu'ta aka kashe mai sahabbai a wannan yaki na ghazwatu mu'ta komandodi guda uku annabi ya dora yace komandan sojoji zaid ibn harisa in an kashe ya ja'far ibn abi talib in an kashe ya abdullahi ibn rawaha in an kashe ya sahabbai su nemi wani su dora waɗannan guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani in an kashe wani wani dukkan su uku sun samu yaqini lalle za a kashe su dukkan waɗannan guda uku aka kashe su a wajen yaƙi matasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina Allah ke suranta mai abin da ke faruwa ana nan Khalid ibn Walid ya ɗauki tuta annabi ya ce akaza hasayfu min suyufillahi wani zararren takobi da ke sun takubban Allah shine Khalid ibn Walid ya ɗauki tuta shikenan yaƙi ya ƙare aka dawo annabi sallallahu alaihi ya koma yakin tabuka dan ya yaki waccan daula ta rumawa ba a sami yin yaki ba suka bada kai bore ya hau aka dawo gida shine annabi sallallahu alaihi a shekarar da Allah zai karɓa rayuwarya ya tanadi runduna ya dora wannan runduna wadda za ta ta yi yaki mai muhimmanci a tarihin musulunci ba a taba yaki ba da daula mai karfi irin wanda za a yi da daular rumawa annabi sallallahu alaihi amma da ya tashi yaro dan karami ya dora shine wanda bai wuce shekara 20 ko 22 ba dan Allah yaran mu yanzu yan shekara 20 da 22 wace moriya ce addini addinin musulunci ya moru da su me da'awa ta moru da su ba addini ba iyayensu mi suka moru da su unguwarsu mi ta moru da su al'umma garinsu mi suka moru da su ba abin da suka moru da su bal sai cita ta al'umma wannan ya ƴan uwa duk abu ne na izana waɗannan samarin idan ba mu kama hannunsu ba a gaba illar da za su mana wallahi tallahi kowa ba zai ji daɗin abin da yake a kai ba mai mulkin ba zai jin daɗin mulki ba muddin waɗannan samarin wallahi ba a sanya za a daidaita musu sahu ba saboda cutatar da mu za su su a yanzu a iya abin da ke gabansu meye shaidanin sai masa wahi meye zuciyarsu wadda take al'amara bisu illa ma rahima rabbi meye zuciyarsa ta umarce su wallahi zuciyarsu duk abin da ta kawa masu waɗannan ya ashirye suke kai ne ke ganin abin da suke yi ba daidai bane su a iya tunaninsu daidai ne wannan ɗan sabili gaye ɗin da suke a iya tunaninsu daidai ne a zo a aske gashi a yi waye yaro ya zo ya shafa ma gashin kanya wani acid duk shi a iya tunanin ya daidai ne ya sa wando tsukake ba a sa wandon sai da leda ba a hidda sai da leda wani wanda in an sa kama a hidda sai an barke wallahi shi a iya rayuwa ta daidai yake ta haka shi ya mai wahayi ba da tijan da ya zamna da shi ya ja hankalin shi hasali ma cewa muke yaran ɗan iska ne a ƙarshe kuma in suka yi iskancin kanmu zai ƙarewa ‘ya'yanmu ne ‘yan mata suke ɓatawa ƙannanmu ne ‘yan mata suke ɓatawa ɗiyanmu ne ake ɓatawa kenan kaga in muka ce in iska ne a ƙarshe iskancin kanmu yake karewa kenan ba mu zamna ba muna cewa yara sun lalace ba mu zamna ba muna cewa in ka aihi yaro baka aihi yarin ba a ya za a mu maido yaran domin lalacewa su hallakan mu ne gyaruwar su tsiran mu ce to ya za a mu yadda za a yaran nan su tsira ya za a mu yadda za a yaran nan su gyaru idan suka gyaru mu mu gyaru mu mu ji daɗin rayuwa su su ji daɗin rayuwa wannan ya ƴan uwa duk abu ne wanda ya kamata ainihin mu baya kulawa mu lura da shi har yanzu ba mu gushe ba muna bayani kan abin da yake da alaka da rayuwar matasa Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin